da ba ka amfani da ne ko gona da iri ya riga ya ma ya yi bayani a kan sayyadi a shekki na abinci a shi dai a nan garin ba bako ba ne ina ganin wasu shekaru gabanin waɗannan cikin su jiro to gudari a kai a kai bukan gayyatar za a bukukuwa daban-daban ko zuwa nan ko zuwa mashina ya gabatar da zartoshi da yawa wanda kuma alhamdulillahi muna alfahari da shi ba wai kawai a yobe da borno ko kuma a nigeria ko kuma zarfi nigeria afirka ta yamma ba a'a muna alfahari da shi muna tunkahu da shi a cikin ilimi na hadisi da ilimi na sanin ma'aiki alaihissalatu wassalam fa'in duniya gaba daya wanda wannan ba wai shaida ne wanda nake furta shi kawai a harshe na ba babu hujja babu dalili maulan mushashari sale yake cewa bai taba ganin a matashi a irin shekarunsa wanda ya haddace hadisai irinsa ba to kaga cewa shaida ta fito a harshen wanda ake wa shaida shaida ta fito a harshen wanda ake wa shaida shi maulan musashen sale sanannen malamin hadisi ne wanda wai ba kawai ana magana a kan ko nigeria ba a duniya gaba daya idan ba ku manta ba wasu watanni da suka shuɗe an fitar da wani sakamako na malaman da suke raye a duniyar yau wanda shi ya zamanto shi ne malami na kudu a duniya gaba daya waɗanda suka yi rubutu kuma rubutu ya yaɗu. To kaga wanda a duniyance aka fitar da result da sakamako cewa shi ne malami na kudu a duniya gaba daya sannan shi din a harshen sulke bai taɓa ganin matashi ne irin shekarun shekimin malamai wanda ya haddace hadisai ba to kaga wannan shaida ita ce shaidar da muke amfani da ita muke tinkaho da ita muke hurta ta a irin wannan waje da a yanzu shi din yake tare da mu yake zaune a cikinmu ko kuma yana yake zaune a tsakiyarmu wanda kuma haddace hadisi ba wai ya haddace hadisai bane kawai mutumin hadisi a'a ya haddace hadisai da asanid asanid na hadisi zai ya dauko maka hadisi da sanadinsa tun daga farko ya dire shi har karshe wanda kuma ba wai ana maganan wai sahihul bukhari ko sahihul muslim ba sittu siha gaba daya suna nan a kansa kamar yadda ya sha hujjar fahatu da kun ji cikin wannan gari to saboda haka ba kuma tsaya kawai wai malamin hadisi ko ilimin hadisi bane kowanne fannin ilimi idan ya ɗauko kace banda wannan fannin babu wani fannin ilimi da ya sani to saboda haka ana cewa wai al-mu'arraf la yu'arraf bi ismin da dama an rigaya an san mu'arrafi ne to ba a kuma tarihi shi karo na biyu saboda haka ba zan bata lokaci ne sosai a kai ba yake iya cewa zai zo ya mana bayani a wani mawdu'i hassasi wannan mawdu'i hassasi shine sotari matasa a yau sun zaci sun zaci tarika ita ce tara suna a kai sun zaci tarika ita ce ka sa gatun sharbi a wuya kana yawo a gari sun zaci tarika ita ce a ɗauki katin kurutu daga cikin kotunan shehunai a manna ko baji ana yawo a cikin gari ko kuma sun tafi cewa ɗarika ita ce in ce maka sayyidi ka ce min sayyidi ko sun tafi cewa ɗarika ita ce ka duba wata yarinya ka ce mata sayyida ko ka buɗe ƙofar kowanne gida ka shiga da cewa a cikin wannan gidan akwai sayyida wayannan abubuwan da suke gudana ba su da alaƙa da musulunci balle a zuwa danganta su da tsarika ta tijaniya saboda haka tsarika ta tijaniya ita ce lazimi wazifa zikirin juma'a wanda yake yin lazimi wazifa zikirin juma'a ya karba da izini sahihi ingantacce sannan kuma ya cika shantan lazimi da wazifa da zikirin juma'a wannan shi ne ake cewa ba tijjani wanda wannan wani abu ne wanda mu Sheikh Ibrahim ya cikin littafinsa a tabiyin yake cewa cikin littafin a tabiyin yake cewa a duk lokacin da ka ɗauki lazimi da wazifa da zikirin juma'a kana yi a sauran abubuwa ka zamo ɗan gari ka zamanto ko ɗaya kake kawai da kowa ma'ana kana bambanta ka da wani abu daban in ka shiga in kai ɗan kasuwa ne ka je kai kasuwancinka kana bambance ka cikin 'yan kasuwa a ce wannan ɗan tijaniya ne in kai ma'aikacin gwamnati ne ka je ka yi aikin gwamnatinka kada bambance ka cikin ma'aikatan gwamnati a ce wannan baki jari ne haka yi ɗalibin ilimi ne ka ɗauke shafi ka je ka yi karatu a bayan wayannan abubuwan da aka shigo da su a yau shiriri ta marasa tushe marasa gindi wanda za ka duba masabiri da mawadi na littattafan tufaye da littattafan tsariku ba za ka ga komai cikin wayannan abubuwa ba to saboda haka muna gayawa ‘yan mata da matasa cewa su tattare ƙormatansu su yi gaba. Ma'ana waɗannan abubuwa ba ababe ba ne waɗanda suka shafi da ne kashe jariya. Wurin tsawaita bayani ba a wannan mawdu'i ne shi ke kiman malamai zai zo ya mana bayani wani ne ke ce wannan hakika. Hakika ɗin ma ne ke ce ita. tukuna har wasu matasa su ce sun yi idrakin hakika idrakin hakikan da har ta hana su sallah ta hana su azumi tare da kowa ya sani duk wanda baya sallah kafiri ne zindiki ne duk wanda baya azumi kafiri ne zindiki ne ka gaya wa kowa kai tsaye ka kafirta kowa in baya sallah baya azumi sannan duk mutumin da ya halarta wani abin da Allah ya haramta kafiri ne to saboda haka babu wata hakika wacce za ki da rakin ta har ta hana Allah me ke ita wannan hakika sannan menene hukuncin waɗannan waɗanda suke kiran kansu ɗan hakika suna yawo da ƴan mata a cikin gari menene hukuncin waɗanda suka je suka mayar da makabartun sufaye shekunan mu iyayenmu gun tsawazi gun ibada har wani mutum ya ɗau buta ya ɗauko ciki ya ɗau risho ya tare makabarta a ina aka ga wannan shin wannan mutunci ne a ina aka ga tunturin yan mata zuwa makabarta zuwa kaburbukan shekunai a ina aka ga wannan shin wannan addini ne wannan duka ba su da suna bane za ku ji shi a harshen maulanmu sai ya bi a cece shi ma a zafi shi muka bar wa wannan maudu'i domin a ji batu a tushensa a jirginsa.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه السادة الأئمة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين جماعة malumma malumman da so amkuran da kazadalan da ajin ne rukunwa tarikat jami'ai musamman maro sayyidi a sheikh ayyub السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to uwa bayan mun gode wa Allah maɗaukacin sarki mai komai mai kowa wanda ya isa ya mai da babu akwai ya mai da kuma akwai babu
wanda ya cancanci dukkan kamali shi kadai ne abin bauta shi kadai ya cancanci a roƙa kuma shi kadai ne mai bayarwa mai hanawa mun gode masa muna ma uwa wa'inda suka halarta da kuma wa'inda ba su halarta ba sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a hakikanin gaskiya yawancinmu ba mu fahimci ne ne ɗarikar tijjaniya ba yawancinmu musamman mu samarin zamani domin ne shi shehu ahmadu tijjani khatimul audiyai radiyallahu an ya yi i'lan ya yi announcing ya yi kuma ya tabbatar da nazahar wannan tsarikan tijjaniya ma'ana tsarikan tijjaniya tsarikan ilimi ne ya tabbatar mana cewa duk abin da ba bai duk abin da baya cikin ilimi baya cikin qur'ani baya cikin hadisi to baya cikin tsarikan tijjaniya yake ce mana idza sami'tum anni shay'an farjimuhu bi mizan ash-shar ma wafaqa faquduhu wa ma khalafa faquduhu duk abinda duk abinda kuka ji an jingina mun shi to ku ajiye mizani tsakanin ku da wannan abin a cikin littafin Allah da sunnan ma'aiki muddin wannan abin ya samu bambanci tsakanin littafin Allah da sunan ma'aiki to baya cikin dare fata in sun daidaita to ni na faɗe shi kuma tana cikin dare kan tijjaniya to su ne iyayen hakika kuma duk isan da kai a cikin matsayin hakika ba kai su ba domin shi ɗarikansa yake gaya mana cewa ba ɗarika ne na jahilci ko na son kai ko kuma na ka ɗauki duk irin matsayin da kake so ka sha ka sa shi jikinka ka yi da'awarsa ba a shi ɗarikan tijjaniya kamar yadda shehu ahmadu tijjani radiyallahu anhu yake gaya mana cewa إن الفيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء irin faiduka da suke fitowa daga cikin daga cikin ruhin annabawa ana nufin faizi da ake samu daga annabawa wa'annan annabawan gaba ɗayansu suna samun wannan faidin daga ainihin daga ainihin ruhin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam في شوز جنيته وكلما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور باللوكة da wa'annan ku yi ba ɗin suka fito daga cikin daga guraren annabawa to za su zo su taru a jikina daga jikina dukkan waliyan Allah za su samu mashaya za su samu su shayar da kansu a cikin wannan fai'i Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma'aike sallallahu alaihi wasallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ya rasulullah mu mun sanya ka akan wani shari'a ana nufin shari'a hanya ce a cikin musulunci kuma ba zai taba kasance ba in ba a cikin musulunci ba wannan hanyar Allah ya yi mana misali sa a cikin hadisi na Nawas ibn Sam'an kafin mu ci gaba da fassarar ayan nan ma'aikata sallallahu alaihi wasallam yake ce mana ضرب الله مثلا صراطا مستقيما Allah ya yi mana misali hanya da yake shi ne madaidaituwa a cikin musulunci yake wa ana jambata yi siratu tura a gefe biyun wa'annan wannan hanya wanda aka fi sani da musulunci akwai wa'ansu sutura guda biyu fihima abuwa mufasaha a jikin wannan sutura guda biyu ɗin akwai ƙofofi wa'anda sun kasance buɗaɗɗu sai yake وعلى كل باب داع يقول يا أيها الناس دخولوا الصراط جميعا ولا تفرقوا أقول كوفا أقول ولما نلي بكيتي yake kira mutane cewa kar ku bar hanya ku dinga tafiya daidai wadda'in ne ko kizari kuma akwai wani mutum da yake karshen hanya yake cewa mutane kowa ya zo kar ya juye baya kar ya kuma juye wani hanya daban kowa ya zo daidai hanya sai ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kuma ya sake ce mana فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يقال له ويحك لا تفتح دلوك تند وني يسو يبرهنيا sai a samu wani bawan Allah mai wa'azi a ya kira shi cewa kai wannan bawan Allah kar ka yadda ka buɗe wannan kofa domin kana buɗewa za ka shiga sai ce fasiratu al-islam wannan hanyar da ake nufi a cikin wannan hadisin musulunci kenan wasuran hududullah wasuran hududullah wasuran hududullah wannan sutura guda biyu inda ke gefen hanya su ne wannan iyaka guda bakwai da Allah ya sanya mana su a cikin musulunci ya hana mana mu yi ta'addi a kansa الزنا والقذف والبغي والردة والسرقة قطع السبيل شرب الخمر يشيكما والأبواب المفتحة محارم الله وإن القوفو في ذا كذلت أبو إيه تسوني بك أبن الله هنا من السوء والداعي على رأس الصراط كتاب الله wanda kake gani yana kiran ka akan wannan hanyar to shine littafin Allah wadda'i min fawqi zalika wa'idullah ala qalbi kulli muslim wanda kake gansu wa'inda kake gansu suna tsaye a kofofin suna kiran ka sune masu wa'azi irin su sayyidi ayyuba da kuma makamancin to ubangiji Allah maɗaukakin sarki da yake mana sun maja'allaka yake cewa ya Rasulallah sun maja'allaka ana shari'atin min al'amri fattabi'aha mu mun sanya ka akan wata shari'a kuma wannan shari'ar a cikin wannan ayan ya kamata mu fahimci menene an waye ne ya kasance alja'i waye ne almaj'ul kuma musan matsayinsu wanda shi ne ya sanya shi a kan wannan hanyar shi ne ubangiji mahalicin komai mahalicin rasulullah shi wanda aka tashi a kan wannan hanyar shi ne wanda ya gama matsayi a cikin halittu gaba ɗaya ya kai duk matsayi da Allah ya so ya kai to wannan bawan Allah aka sanya shi akan wannan hanya aka ce masa hanyar nan fa ba a banza aka gina shi ba shari'an nan ba a banza kake kasance ba aka ce minan amri daga wahayin Allah daga sanin Allah daga kuma umarnin Allah don haka ya rasulallah to za a yi masa taujihin khitabi da cewa maganar za a komar masa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai kowa ya san cewa manzon Allah yake ana sayyidu waladi adam wa la fakhr ana awwalu man tashaqqu anhu al-ard wa la fakhr بيدي لواء الحمد ولا فخر آدم فمن دونه وآدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وصلوا وأنا مبشرهم إذا أنيسوا وأنا أكرم الأولين والآخرين وأنا سيد الأولين والآخرين وأنا أول شافع وأول مشفع وأنا أول من يقرع باب الجنة to wannan mai matsayin nan shi ne wanda za a yi masa magana cewa sun maza'annaka ala shari'atin min al-ardi mun sanya ka a kan wata shari'a wanda ta kasance da umarnin mu kuma kai da farko wanda za mu ba shi umarni ya ji wannan hanyar shi ne kai ne ya Rasulullah wanda muka kai ne ba wanda muka gama yi maka matsayi kai ne bawan da mun yarda da kai kai ne bawan da ba ka kuskure mun gafarta maka farkonka da ƙarshenka kai ne kuma bawan da muka ɗaukaka ka mun ba ka umarnin ceto a cikin halittu gaba ɗaya mun ce maka wani saufa yi ofi ka rabbuka ka tarba to kai da kanka fattabi'ha ka bi wannan hanya فإذا أمر أشرف مخلوق على وجه الوجود wanda shi ne mafi darajar halitta a cikin halittu gaba ɗaya wanda shi ne kuma shugaban halittu gaba ɗaya mala'iku aljannu dukkan halittan da aka sani da wanda ba a sani ba a cikin ruwa suke a cikin iska suke a cikin haske suke a cikin duhu suke gaba ɗayansu in ana son a samu shugabansu shine sayyidu waladi adam sayyidul khalqi ajma'in to shi ake ba shi umarni cewa ya bi hanyar nan da aka shimfiɗa masa fattabi'aha ka bi shi to shi in an ba shi umarni ya bi hanyar nan kai ka isa ka fito daga cikin wannan hanyar kuma ka samu yardan wanda ya ba da umarni ga wannan bawan to baka isa ba to kuma aka ba da wani hani daban bayan an ba da wannan umarni aka ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kar ka yadda ka bi son ra'ayi ko son kai na waɗansu mutane waɗanda su sun kasance jahilai ne a cikin musulunci ba san ma menene suke yi ba duk abin da suke yi duk abin da suke yi banda abin da muka gaya maka ya rasulullah to jahilci ne da kuma son kai ne to a cikin wannan ayan Allah yana ba mu darasi yake ce mana a ce babu wani hakika fashin shari'ar musulunci ita ce hakikan da ma'aikatan musulun ya tabbata a kai ita ce kuma hakikan da shehunanmu da kuke gani sun tabbata a kai suka kai wannan matsayin da Allah ya kai suka shiga cikin yardar Allah domin babu wata kofa da za a samu Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce hanyar shari'ar musulunci kuma ita ce hanyar umarnin Allah hanyar ilmi duk abin da ya sa tsabani ko kuma ya kawo tsabanin wannan hanyar ko kuma ya sa ka kabar wannan hanyar to wannan abin ba za a sanya shi cikin shari'ar musulunci ba sai dai ya ɗauki sunaye guda biyu in ma sunan alhawa son kai ko kuma sunan jahilci allazina la ya'lamun to farko abin da wannan shari'ar musulunci na hakika ya zo mana da shi ita ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya kamata mu san menene ma'anar wannan kalima ita ce kuma asalin hakika ita ce kuma farkon shari'ar musulunci domin akwai hadisi na ibn shamata ta al-mahri ibn shamata ta al-mahri shi yake gaya mana cewa hadisin nan yana nan cikin sahihi al-imam muslim yana cikin kitabul iman sai ibn shamata ta al-mahri yake gaya mana cewa حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت akwai wani lokaci da muka halarci amurbul al'ar yana cikin halin halin mutuwa ni da ɗansa abdullahi da muka je muka same shi sai da ya mu fabaka tawilan ya yi kuka da yawa sai kuma ya juyar da kansa yake kalle su ba gaba daya sai ɗansa abdullah ibn amr ibn al-as ahadul abadina yake ce masa ya abata ya mahaifina أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا شن ما أيكي بيباك بكذا أبو كذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا بيجنج إرجى متى إرن فللن دا ما أيكي صلى الله عليه وسلم يبين متى شيء أمر العرب naka na kansa sai ya juya musu yake ce mata ɗana abdullahi ina so in gaya maka wani abu guda ɗaya sai yake ce mata inna afdala ma nu'id mafi daraja mafi girma mafi alherin abin da ya kamata mu tanadar da shi zuwa gobe ranar kiyama shine shahadatu an la ilaha illallah وأن محمدا رسول الله wannan ita ce babba mafi darajar abin da ya cancanta mu tanadar da shi zuwa gobe ranar kiyama don mu samu ceto a gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata yake ce mata inni kuntu ala asbaqis salati na'am hakika na kasance na shigo cikin halaye guda uku a cikin musulunci ko kuma a cikin rayuwa na gaba daya sai yake inni kuntu aw wala qad ra'aytuni hakika akwai lokacin da na kasance أشد الناس بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتنشي babban matsiyan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwana wa habba ilayya min an makkanani Allah subhanahu wa ta'ala min qatlihi fa qatal na kasance kuma na fi son a rayuwana in ga Allah ya hore mun wani hanya da zan samu in kashe ma'aiki in kashe shi in huta sai yake ولو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار حقيقة لا سن إن مت أصول من الحال زن كتل شئنا شئين يومتا سيكي سيمنا حالي نبيو لنشكا إلى أن شرح الله صدري للإسلام har Allah ya so mun musulunci musulunci ya shiga cikin zuciyana فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجو قبل ما صلى الله عليه وسلم لك كلمة يا رسول الله اكتب يديك أبايع فبالي هنوك يا رسول الله إني ما مبايعة في منزل الله صلى الله عليه وسلم فبكى بيعة سيانيك مثلا da ya miƙa masa shi kuma ya ce fasabasu ya ji na ki ne in ba shi hannuna sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ma hada ya amr me ya hana ka ka bani hannunka ya amr bil as sai yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah aradtu an ashtaritu ina so in sanya wani sharɗi ne kafin in yi maka mubala'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mata bima za ta shari da ne ko kuma wani irin sharɗi za ka bani sai yake ashkaritu an yughfara li ina neman sharɗin a gafarta min duk irin zunubin da nayi a farko sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mata yake ce mata amma alimta ya amr ibn al-as أن الإسلام يهدم ما كان قبلها وأن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله ما إيش صلى الله عليه وسلم كلمة شن بكسن شوى musulunci yana rusar da duk irin abin da ya gabata na zunubai ba hijira da kai hijiran da kai daga makka zuwa madina zai rusar maka duk irin zunuban da ka shuka shi a farkon rayuwarka hakan na kuma hajji da za ka yi nan gaba zai rushe maka duk irin zunuban da ka yi su kafin kai hajji sai shi yake faɗawa ma'aikatan masallaci yake faɗawa ‘ya'yansa cewa na kasance bayan manzon Allah ya gaya mu wannan kalmar wa ma kana ahadun ahabba ilayya min rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولا أجل في عيني منه وما كنت أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أصف لأني لم أكن أملع عن عيني منه هي كلمة ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة kun ga sahabban nan da suke sun ma'aika kuma sun kasance sun fi kowa sun ma'aika kuma sun kasance sun fi kowa yake addinin musulunci kuma sun kasance suna tare da shugaban halitta wanda ya isa ya cece su ya shigar da su gidan aljanna tare da wannan halin da suke ciki na alheri tare da wannan bisharar da suka samu daga harshen da baya tsaya tare da wannan girman da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya ba su a cikin musulunci da kuma matsayin da suka samu a cikin musulunci matsayin musulunci matsayin hijira matsayin bishara da harshen da baya baya fatsa'i baya kuma ƙarya harshen da aka yi masa yabon cewa wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk da haka yake na san in har na mutu a wannan hali ina tsammani ni ɗaya ne daga cikin mutanen aljanna ina tsammani bai ce ina da tabbaci ba bai ce ina da tabbaci ba to sai yake sun mawali na ashiya'a daga baya sai kuma muka zo muka shiga cikin wa'yansu son ra'ayi na shugabanci wala nadri ma haluna fiha ba mu san halayenmu a ƙarshe a cikin wa'annan shugabancin ba sai yake idan ana mutu duk lokacin da mutuwa ya zo min fala tashabni na'ihatun wala na kada mutane su yadda su bi gawana da wuta ko kuma da kuma kuka ma'ana yana nufin kada a ba su girma kada a ɗauki makabartarsu wani wani guri ne na bautawa a'a yake ce musu فإذا دفنتموني لو كسندا كوكا بنيني سيتي bayan kun gama binne ni aqimu inda qabri ku tsaya a gurin kabari na kadra ma sunharu jazurun wa yuksamu lahmuha tsohon lokaci da za ku yanka rakuni ku raba namansa ita ce kawai lokacin da za ku yi a gurin makabartata ta lokacin da bayan kun gama binne ni sai yace hatta asta'nika bikum hatta asta'nika bikum har in kasance ina tare da addu'ar ku ina tare da kuma ainihin maganganun alheri da kuke yi a lokacin da kuka binne ni a kaina wa anzura ma za uraji'u bihi rusula rabbi in kasance wannan shaidan da kuke bani a lokacin da kuka binne ni mala'ikun shi suka rubuta shi kafin su bar makabarta na su tafi kaga sahabban da suka kai wannan matsayin umarni da suke ba wa ‘ya'yansu lokacin da suka zo mutuwa to wannan shi yake faɗa cewa babban abin da za a tanadar zuwa gobe kiyama to shine shahadatu an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله wannan na farko kuma to ga iyayen hakika kafin mu zo kai shi Shehu Ahmadu Tijjani mu shigo kai shekul islam wa sa'adatul anam annabawa da suka gabata mu fara daga farkon annabi Musa alaihi salam ko kuma in ce annabi Ibrahim alaihi salam annabi Ibrahim inna ɗaya ne daga cikin iyayen hakika wa'anda sun gama matsayi a cikin musulunci har ma Allah ya zabe shi a matsayin kulla kowa yana tare da wannan wattaqaza Allah Ibrahim khalila ko ba haka ba har ma Allah yake ce mana a haƙƙinsa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen shakiran li an'ami اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم
أقول حقيقة تبقى يعني نعم
to annabi ibrahim din da ya kai wannan matsayin a cikin musulunci na hakika نعم
shine a ƙarshen rayuwarsa yake roƙon Allah cewa rabbi ja'alni
نعم rabbi ja'alni Na.
ubangiji ka sanya ni Na.
yake ne نعم muqimar salati to ina masu barin sallah نعم
iyayen hakika suna roƙon Allah Allah ya tabbatar su akan sallah نعم sai ka bar sallar ka ji matsayin ko Na.
ko kuma ka wuce نعم ba mu san irin wucewar da kai musu ba نعم
ba mu san irin matsayin da ka kai a cikin musulunci ba نعم matsayin da za ka iya sabar abin da annabi ibrahim yake roƙon allah ya tabbatar shi a kai نعم kuma su ne iyayen hakika نعم ƙur'ani yake sauka don yabon su yake ba su girma yake yake yi musu yake yi mu- yake ba su girma a cikin musulunci نعم to waɗannan da suka kai wannan matsayin a cikin masaranci su suke roƙon Allah cewa rabbi ja'alni muqima salati bai tsaya a nan ba sai ce wa min dhurriyyati نعم kuma yake tabbatar da cewa rabbana wa taqabbal du'a Na'am.
ubangiji ka karba mu wannan addu'an da nayi na cewa ka tabbatar mu a cikin masu tsayar da sallah نعم
ta mu sauko kan annabi Ismail ɗansa. Allah da ya so ya kama sunansa ya bayyana mana matsayinsa domin shi ma ɗaya ne daga cikin ‘ya'yan gidan haƙiƙa gidan annabi Ibrahim alaihi salam نعم gidan da ita ce ko kuma gidan da shi ne gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam uban hakikan gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam نعم
Allah subhanahu wa ta'ala da ya so ya yabe shi ya ba shi girma ya kuma ambato mana irin matsayinsa a cikin musulunci yake ce mana wadkur fil kitabi isma'il wadkur fil kitabi isma'il sai ce innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan نعم a ƙarshe kuma yake wa kana ya'muru ahlahu بالصلاة والزكاة me yasa shi wanda Allah yake yi mana misali ko kuma yake wasafta shi da cewa wa kana inda rabbihi mardiyan bai ba wa mutane gidansa umarni cewa su bar sallah ba dan sun isa matsayin riba نعم matsayin hakika na kwarai نعم me yasa bai ba su umarni cewa su bar sallah ba نعم to ashe bane sallah ba hakika bane نعم domin waɗannan iyayen hakika ba san shi ba in mun sauko kan annabi Musa alaihi salam farkon kalimar da Allah ya yi masa magana da shi lokacin da ya so yi masa magana yake ce masa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni sai kara da ni yace wa aqim salata li dhikri wannan Allah ne yake yi masa magana yake ba shi umarni نعم
to ka kai matsayin kai magana da Allah subhanahu wata'ala ne ko baka kai ba in baka kai ba to ga waɗanda suka kai matsayin su yi magana da Allah dan sun samu ƙarshen hakika a cikin musulunci نعم
Allah yake ba su umarni a farkon maganar da suke yi tare da Allah cewa su yi sallah نعم to mu sauko kan sayyid walad adam wala fakh نعم awwal man tashaqqu anhu al-ard wala fakh نعم wanda yake ce mana biyadi liwa'ul hamdi kuma yake adamu daga annabi adam faman dunahu zuwa karshen sa annabi isa alaihi salam ta ta liwa'i suna karkashin tuta نعم to shi wannan da yake ce mana yake ce mana ubangiji madaukakin sarki yake gaya mata cewa a cikin nasi alqur'ani wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha نعم الأنوثة.
dan haka mutane hakika dama sun kasu kashi hudu ne نعم akwai hakika na kwarai akwai kuma hakikan da yake da kuma tashrihi نعم
akwai kuma hakika na uku wanda kuma yana cikin taraddudi hakika na hudu kuma dama yana cikin safa kun san me kun san ma'anar safar shine ma salaka kun fi safa in hakikan safar abinda suka ce qalu lam nakum min al-musallin amma kuma in hakikan akwai in hakikan wayli ne نعم su in hakikan wailu su dama maganar su shine wailu lil musallin نعم alladheena hum an salatihim sahun نعم
akwai kuma in hakikan alghayyu shine matsayin su da fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u salata wattaba'u shahawat fa sawfa yalqawna ghayyan نعم to akwai kuma in hakikan gaske wanda babu taraddudi a ciki babu shauku a ciki yaqini an sa a ciki نعم shi ne Allah ya ce qad aflaha al-mu'minun نعم alladhina hum fi salatihim khashi'un نعم yazo ya karatar da cewa ulaika humul warithun نعم alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun نعم shi da ma'aikin sallar sallar karshen kaliman da yake yi wa sahabbansa da kuma sauran mutane matansa da kuma mutane da suka zo maka cewa as-sala wa ma malakat aymanukum as-sala wa ma malakat aymanukum da wannan kaliman ma'aikin sallar sallar yanke ba zai ta a cikin musulunci to idan muka duba waɗannan abubuwa za mu fahimci cewa hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa shi kuma ya sanya ma'aikatan sullum a kan shi ya kira sahabban ma'aikatan sullum su tabbata a kai نعم shahunanmu da su- muka muka san su da waɗanda ba mu san su ba mun ji labarin su sun tabbata a kai sun kai matsayin da Allah ya so ya kai su to wallahi ba su samu wannan hanyar ba face da bin abin da Allah ya bada umarni su bi su bari abin da Allah ya bada umarni su bari نعم wannan shine hakika na gaskiya da kowa ya sani a cikin musulunci نعم musamman malamanmu wa ala ra'asihim shaykhuna al-shakkar Ibrahim Salah al-Husaini shi kam ya wallafa littafi ta musamman da ya kira at-tafsir نعم
wannan littafi ya yi magana ɗin hakika da yawa a ciki نعم ya kawo bayanai da dama a ciki ya kawo kuma maganganu akan abubuwan da mutane suke yaɗa su suke yawo da shi نعم don ɓata sunan ɗan tafsiriyya نعم
domin a lokacin nan mun ga ira mun ga mun- mun gan su da dama kuma waɗanda ya kamata malamai da kuma almajirai da ba da su tashi su yaƙe su don su ga wannan zahiran ya fita a cikin ƴan uwanmu ƴan tsarika tijjaniya نعم
lokacin da shekul islam a shekul ibrahim fara a hussein rabi allahu an ya rubuta wannan littafin hakika ya ga intikali daga gurare da dama daga gurare waɗanda ba su san ma komai ba ko da su malamai ne sun bi son ra'ayinsu daga kek sun bi son ra'ayinsu domin duk abin da shekul islam a shekul ibrahim fara ya ɗaya shi to shi ne gaskiyar abin da farkon malamanmu suka tafi a kai hakika hakika hakikan da aka sani a ji shari'ar musulunci a tabbata a kai kuma a san menene gaskiya a bi shi a san menene ƙarya a bar shi ita ce hakikan da muka san shi mu ɗan ɗarika tijjaniya نعم شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم إياس رضي الله عنه يكن في منع الشيخ الأدب فلست في أخذ الطريق كالبحر إلا إذا كنت دواما تفلحه مكملا شروطه المكررة مكابدا آدابه المعتبرة معظما لأهله جميعا لا سيما الخاصة المرضية عنه بعد أن كادوا كتابك التجارية ذات سامريما طريقة التجارية آه. sai ka kasance kana kyautata ayyuka na alheri kana yin ayyukan alheri kana kyautata halaye kana kyautata tafiyarka a cikin wannan ɗarikar tijaniya نعم wani irin kyautatawa ake nufi a ana so a tafi a kan shimfiɗar shari'ar musulunci ita ce islahin da shekul islam yake nufi a cikin nan نعم shi yasa yake mukammilan shuruqahul muqarraba kana mai kammala shartukan tarikar tijaniya domin daga cikin shartukan sa babban shartukan tarikar tijaniya ka kiyaye sallar lokaci ya ka girmama iyaye ka girmama ƴan uwanka tarikar tijaniya ka yi ladabi tare da malamanka hakan nan kuma ka kiyaye auraren tarikar tijaniya da kuma sauran shartukan da aka kawo a cikin littattafan tsarikar tijjaniya نعم
to wa'annan abubuwan in ba ka rike su a cikin tsarikar tijjaniya to ba za ka ma kama ko kuma ba za ka ma kasance kana cikin tijjaniyawa ba balle ka samu hakikan da za ka kai matsayinka za ka kai matsayinka matsayin da zai sa ka ka bar sallah lokaci biyar wanda annabawa ba su yi su bar shi ba نعم
to a ƙarshe dai shekul islam ya ce al'ilmu amrihu imamu na amri نعم domin wa'annan mutanen da kuke gansu dama Allah bai ba su himman su nemi ilmi ba نعم sun ga hanyar neman ilmin hanya ne mai tsoho kuma hanya ne ba za su iya su ɗauke shi don su kai su samu biyan bukatunsu ba نعم suna so su samu wani hanya ne gaban wanda musuluncin bai san shi ba wanda kuma tarikar tijjaniya bai san ta ba to su ɗauki a tsakanin wannan hanyoyi ma san su wa'yansu matsayi a cikin musulunci to muna gaya musu ko da in sun ɗaga kansu suna kallon al'arshi نعم ko da aka kai su matsayin za su iya su zauna akan al'arshi نعم to ba za su kai matsayin bal'am ibn ba'ura نعم wanda Allah yake mana a kansa watlu alaihim naba alladhi atinahu ayatina نعم fansalaqa minha fa'atba'ahu ash-shaytan fakana min al-ghawin نعم ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث نعم شو wannan bawan Allah Allah ya ba shi wani matsayi a cikin musulunci Na.
wanda an ya ɗaga kansa ya kalli sama yana kallon al'arshi yana kallon al'arshi amma a ƙarshe ne ya kasance ya kasance yana matsayi yana matsayin kare ma'ana an ajiye shi a matsayin kare da ka kai shi in an ka in ka gan shi ana baka umarni ka kashe shi نعم
To wannan ne ya kawo haka, barin umarni da Allah ya ba da abin shi ya kai shi wannan matsayin. Don haka babu wani makhlukin da ya isa ya bar abin da aka ba wa ma'aiki umarni ya bi shi kuma ya samu matsayi a cikin musulunci babu shi.
نعم Wala ilmu amri hu imamul amali kama ata an taha kai rusul shekul islam حط العلوم الأربعة الزفتاني في كي أن تريكا فسامو إلمو يقول أخذوه نعم يتي أولها عرفان رب المالك والثاني أن تعرف ما تعلق على العبادات فذا تحققه نعم.
نبي ka san ilimin sai ka yi a cikin musulunci yadda za ka yi alwala yadda za ka yi sallah yadda za ka fitar da zakka yadda za ka yi azumi yadda za ka yi kuma hajji wannan shine kaza ta haƙƙoƙo biza ta haƙƙa نعم da sanin waɗannan ilmomin tukunna za ka samu haƙiƙa abin da shekul islam ya faɗa نعم
yake salisuha irfanu halin nafsi min gadriha wa kaidiha wa dasti na ukun ka san matsayinka a cikin addini نعم ka ɗauki kanka domin ba za ka taba ka kasance almajirin shehu tijjani ba sai ka ɗauki kanka kana ƙasa da kowa a cikin musulunci نعم sai ka mai da kanka kana ƙasa da komai a cikin musulunci نعم sannan za ka kasance almajirin shehu ahmadu tijjani radiyallahu anhu sai ya ce fal'adabal adaba a ƙarshe kuma alajinci ladabi alajinci ladabi ya misali musamman kai ɗan ɗarikar tijjaniya domin fa inna hulbar domin shi ne hanya da za a samu yardan Allah li kulli sadiki gam kowane ɗan ɗarika to ba shi da wani hanyar samun yardan Allah yardan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yardan shahunni face hanyar ladabi shi yasa ya kamata waɗannan mutane da suke da'awar haƙiƙa da suke ganin kansu kamar sun kai matsayin su sun za sun isa su bar sallah su bar azumi su bar zakka su bar hajji su samu yardan Allah to muna gaya musu su gaya mana lokacin da suka ga shehu tijjani yana bayin sallah نعم su gaya mana lokacin da suka ga shehu shehu islam yana bayin sallah نعم ko su kawo mana dalili ɗaya daga cikin maganganun shekul islam wanda yake ba da umarnin a bar sallah ko a bar umarnin Allah ko kuma su gaya mana maganin gado su kawo mana dalili ɗaya daga cikin maganganun sheku al-ashir zul ma'ad shek jibril zul ma'ad نعم wanda yake ba da umarni a bar sallah نعم ko kuma su kawo mana dalili ɗaya daga cikin maganar Sheikh Abdul Fatih radiyallahu anhu wanda yake ba da umarni ya bar sa'ar abar sallah hakan nan kuma maganar Sheikh Muslim hakan nan maganar Sheikh Sheikh Islam Sheikh Karim Ibrahim Sala to wallahi ba za a samu ba kuma duk lokacin da za ka yi zama tare da wa'annan malaman za ka gansu a kowane lokacin sallah suna fitowa masallaci suna sallah a cikin jam'i hakan nan kuma suna bin duk ka'idar musulunci نعم domin su Allah ya yi su misali ne ya yi su isuwa ne ga dukkan halittu waɗanda suka yi mu'asara da su نعم bai kamata su su kasance misali ne ta barin umarnin Allah ba نعم da muddin sun kasance haka to ma Allah ba zai yarda ya kai su wannan matsayin ba balle ma a ce musu shehunan mu dan haka su mun san su da bin ka'ida da bin kuma umarnin Allah da kuma bin sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne ma ya sanya su magadan annabawa wa'annan mutanen sun gaji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ne ba su gaji ma'aiki sallam da jahilci ko kuma da da'awa ba duk san da'awa to dole ya kawo shaida akan da'awarsa نعم
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ce mana al'ulama wa'annan malaman da kuke gansu a cikin ɗarikan tijjaniya ko a wajen ɗarikan tijjaniya in har malaman ilimi ne to yace warasatul anbiya نعم warrasu ilma annabawa ba su bar musu komai ba abin da suka bar musu shine ilmi نعم faman akhadahu akhadha bi haqqin wafir duk wanda ya dauki hanyar ilimi to ya dauki hanyar rabo da yawa ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي في ملك ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي نعم إلا كان معه حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره نعم ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يعرفون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل أتيكم ولا حديث ما أيك صلى الله عليه وسلم يكي جاء منا Allah subhanahu wa ta'ala bai aiko da annabawa ba face yana tare da waɗansu mutane da ake cewa musu hawariyun waɗanda su za su ba wa annabawan nasara a yaƙe yaƙensu ko kuma a cikin yana addinin musulunci نعم
daga baya kuma ko kuma a bayan tafiyan annabawa akwai mutanen da za su zo a bayansu waɗanda kuke gansu su ne 'yan da'awar hakika kamar yadda a suka gabata a farkon zamani hakan nan za mu same su a cikin wannan zamanin yan uwa نعم ga shi nan kuma mun same su muna gane su suna da'awar cewa za mu iya mu bar sallah ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace Na'am.
yaquluna ma la ya'rifun Na'am.
za ka same su suna faɗan abin da ba su sani ba wa yaf'aluna ma la yu'marun za ka same su suna yin abin da ba su san shi ba a cikin musulunci sai aka ce faman yace faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wanda ya yace su da hannunsa to shi yana cikin mu'minai ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن wanda kuma ya yaƙe su a harshensa shi ma na cikin mu'minin wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su a cikin zuciyarsa to shi ma yana cikin mu'minin wa laysa wara'a zalika min al-iman habatu khalqa dan haka wajibin malamai ne su tashi su yaƙi ire-iren mutanen nan a cikin musulunci musamman a cikin ɗarikan tijjaniya dan mu tabbatar da ainihin hanyar da iyayenmu a cikin ɗariƙar tijjaniya suka tabbatar mu a kai domin su ba su kai wannan matsayin a cikin ɗariƙar tijjaniya ba sai da bin umarnin Allah da kuma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakan kuma sufancin ya tabbata kamar yadda sauran ɗariƙun sufaye suka tabbata don haka ‘yan uwa za mu takaita a nan gobe insha Allah za mu ci gaba da bayani akan musamman wa'annan mutanen da kuma sauran bayanai da ya shafi girman ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin